الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na usul tafsir wanda wannan shine majalisinmu ko zamanmu na 18 ko yawwa wanda kuma mun fara ne da littafin dirasatun fi usul tafsir muka kare mas'alolin da ke cikin shi waɗanda muka dan debo muka zo cikin at-tahrir fi usul tafsir mun debo mas'ala ta al-ikhtilaf da anwa'uhu wanda kuma insha Allah ta'ala za mu koma kanta daga baya za mu kuma cikin littafin daga baya don saboda ƙari sauran matsaloli sai yanzu muna cikin littafin ikhtilaful mufassiri na asbabuhu na doktora da aka rubuta ta ustadar doktor sa'ud bin abdallal funaisan wanda kuma shi ma littafin mun fara bayani kan shi mun yi bayanin waɗansu matsaloli da suke da alaƙa da al-ikhtilafu fi tafsir tun daga qadiyatul qira'at da kuma al-mabahis al-lughawiyya waɗanda suke da alaƙa da abin nan yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan al-asbabul khassa لاختلاف المفسرين اسباب ne wadanga ba amma ba ma'ana sun safi sashe daga cikin malaman tafsiri an gane ko ba dukan su ba wani abu ne wanda yake da alaka da mas'aloli khassa to wannan babin za a yi bayani ne a gurguje akan abubuwa guda biyar ikhtilafu maqayisun naqd sabanin ma'auni shine miqyas ma'auni na naqdu مقاييس النق مقاييس اختلاف مقاييس النقد لسند الروايه ga sanadin riwaya za a iya samun sabani wajen malaman tafsiri amma wajen malaman hadisi wanda kuma shi ma zai kai ga fiqhu ba tafsirin ɗaya ba shi ne cewa wani lokaci sai a yi sabani wajen yadda ake nakadin sanadin riwaya wanga shi ke nuna maka cewa akwai al-ijtihadu fi ilmi usulil hadith ko mustalahil hadith an gane ko akwai istihadi saboda mi saboda wani zai ce hadisin da'ifi ne wani hadisi a ce da'ifi ne to sai an kalta ma dalilan ko wani malami daga cikin malamai ba sani ko mun fahimta ba yawwa kai da kace wannan hadisin misali da'ifi ne mai dalilin ka kai da kace sahihi ne mai dalilin ka a kowa sai shi kawo dalilai ne wanda an kai ittifaki kuma shikenan kaga wannan kino maka istihadi yana shiga cikin ilimin cikin ilimin hadisi shi yasa in ka ji wani malami ya saha hadisi daga baya ya dawo ya zo a fashi ga kaga ne kace tufka da walwala a nan can farko ga iya binciken shi inda ya tsaya yanzu kuma Allah ya bayyana mai wani abu abu na biyu ikhtilafu maqayisun naqdi li matnir riwaya ana samun sabani na ma'aunin naqdi na riwaya matanin riwaya can sanadi kenan sanadi shine waɗanda sun karwaito shi nan kuma matani wato wajen abin da nassin ya kumsa na hadisi misali sai al-ikhtilaf fi masadir at-tashri' mimma la nass fihi masadir at-tashri' akwai masadir na shari'a waɗanda nassi bai tabbata ba amma in an ce mimma la nass fihi babu nassi qarara amma su waɗannan ka'idodin suna da nassin da ya tabbatar da su don ka wani yayi kwana su ne za ku ji malamai suna faɗar su kamar al-qiyasu kamar al-maslaha al-mursala kamar al-istihsan kamar al-istishab kamar shar'u man qablana kamar al-ihtijaj bi mafhumil mukhalafa kamar saddu ad-dara'i' sannan kuma halil aslu fil ahkami shar'iyya at-ta'lil kenan amla hukmu ziyadati ala an-nass kaji su yadda suke daga nan sai al-intima al-aqdi wani lokaci ana samun sabani na malamai saboda sabanin aqida tunda aqidan mutum ta munana ba mai kyau bace kaga in zai fassara qur'ani ba zai fassara ba wanda ta dace da daidai sai shi zo ya dauko abin da ya dace da son aqida ta da son ran shi Allah kai mu tsari abu na biyu sai al-intima'ul madhhabi wani lokaci ana samun sabani saboda mazhabobi sun bambanta an gane ko to da haka waɗannan su ne mas'alolin da za mu tattauna a kansu a cikin wannan karatu insha Allah ko da kuma kowace mas'ala an ka zo kanta an ka bada misali ɗai ai yayi Allah ya taimake mu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya yawwa to yanzu sai mu je nuktan mu ta farko ikhtilafu maqayisi maqayisin naqd li sanadin riwaya zaka iske an samu sabani wajen malamai wajen naqadin sanadin riwaya ya an ce sanadi kenan waɗanda sun karwaito hadisi an gane ko yawwa to sai malamai sun ka ce mujmalul asbab asbab ikhtilafi bainal ulama fi tafsir game da yake da alaka da abin da yake da alaka da sanadin riwaya sun ka ce abubuwa ne guda biyar adamu bulughil hadisi lil mujtahidi aslan ya zama to mutun yayi ijtihadi amma hadisin bai kai gare shi ba ko sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam su kewaye sani da sahabban da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu sun fita ma sun bar madina kun busu dawo suka mutu shi yasa ashe dan an ce malami bai san hadisi ba abin mamaki bane an yablughahu walakin yashukku fi thubutihi yana yi wa hadisi ya zama mutumin amma ya shakka kan tabbata shi kenan ba a ce wai bai san hadisi ba ko ko a'a ya saba ma hadisi tana yi wa hadisin ne bai tabbata ba shi a wajen shi inkaru shaykh ala tilmidihi ma rawahu wani lokaci malami sai ya inkarin dalibin shi ya rawaito hadisin gare shi domin malami yana iya mantuwa aw takdhibihi lahu ko ya karyata shi aw shakkuhu fi dalika to nan cikin wannan idan kana dalibin mutum kace ka rawaito hadisi gare shi in yayi musu yace a'a akwai magana in ya karyata kace karya kake yi akwai magana in yayi shakka akwai magana mukhalafatu ra'ayin rawi alhadith lima rawahu rawi aga yana aiki sabanin abin da ya ruwaito nan ma akwai magana shin za a yi aiki da abin da yake aikatawa ne ko za a yi aiki da riwayar da yi zance mafi inganci riwayar shi za a aiki da ita don idan riwayar shi shari'a ce shi kuma aikin shi ba shari'a bane yana ya manta abu na biyar al-khilafu fi qabuli riwayati masturil hal wani lokaci ana samun sabani wajen karbar riwayar masturul hal mutumin da halin shi bai bayyana ba ana ganewa ma'ana wani lokaci za a samu abin da suke cewa majhul al-jahala kenan akwai jahala cikin rawi rawi na an same shi amma malaman hadisi ba su bayyana an san shi ba ko ba a san shi ba saboda bai cika yin riwaya ba to shin ana karɓar riwaya shi tun da asalin mutum adili ake ɗauka shi ko ko kaka za a yi to kaga irin wannan yana daga cikin abin da ke sa sai a samu sabani shi ka jiwa ya ce to kaji an yi sabani a sabani dalili gare shi ba sabani wanda bai dalili ba an gane ko to misali na farko adamu bulughil hadisi lil mustahidi hadisi bai zo ma wanda yake ijtihadi ba ko mai tafsiri sawa'un ijtihadi ne cikin tafsiri ko kuma malamin hadisi balantana yayi ijtihadi yaga ko ya inganta ko bai inganta ba ko kuma malamin fiqh da yake son ya gina hukunci misali sai sun ka bada misalin shi matar da mutumin ta ya mutu an gane ko matar da mijinta ya mutu Ali ibn Abi Talib da Abdullahi ibn Abbas suna ba da fatawa annaha ta'taddu bi ab'adil ajalain su suna doka cewa ab'adul ajalain za ta aiki da shi wanda ya tsawo cikin idda tunda idda biyu na sun ka haɗu an gane ko matar da mijinta ya mutu tana da ciki an gane ko sai sun ka ce ta ɗauki abin da ya nisa a ba'adul ajalai kinan da in mijinta ya mutu asalin idda ta mutuwa wata hudu da kwana goma ita ko mace in tana da ciki in ta haihu ta haita idda to sai su suka tace a'a abadul ajalai za a ɗauka wanda ya nisa kinan yanzu misali idan mijinta ya mutu tana da cikin wata ɗaya to sai ta haihu amma idan mijinta ya mutu tana da cikin wata takwas to za ta yi idda ta wata hudu da kwana goma da ita ce abadu muna ganewa ko yawwa to amma malamai sun yi musu uzuri suka ce akwai hadisi na abin nan subai al-aslamiyya wanda hadisin yana cikin sahih muslim wadda mijinta ya mutu sa'ad bin khawla tana da ciki ko da jininta ya yanke akwai mutum da ake cima abu sadaduk ya shiga a wajenta ya tambaita me yasa nake ganin ki ke ado bayan kuma kenan mijinta bai jima da mutuwa ba ita ko ta haihu sai ta gaya mishi cewa ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce mata wannan sai ta ce wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ta ji tsoro da ta zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba ta fatawa ya ce mata idan ta aje cikinta ma'ana in ta haihu ya ce mata to ta je ta yi aure kenan ya nuna ba ta ataddu bi aksal ajalaini bane to kaga wannan yana nuna cewa ana iya samun sabani hadisi bai zo ma malami ba sai ya bada fatawa to anan idan ya zamanto hadisi bai zo maka ba kan bada fatawa ta saba ma hadisi to in hadisin ya zo ya tabbata to abinda an matsayin ka ja da baya tunda ko sahabbai in hadisi ya zo musu suna ja da baya daga fatawarsu an gane ko abu na biyu wanda yake sa a samu sabani hudusul ka'ida wanda muka ce thubutul hadith an ahadihim dun al-akhar ko ba haka ba adamul bulugh lil hadith an yuballighu walakin yashukku fi thubutihi thubutul hadith an ahadihim dun al-akhar hadisi ya zo ma wani bai zo ma wani ba to kaga sai a samu sabanin fatawa hadisi ya tabbata wajen wani afwan amma bai tabbata a wajen wani ba misalin wannan mas'ala mas'ala ta as-sukna wato mace ta zamana a gidanta imam malik da shafi'i sun ta yi cewa tana da sukna sannan amma ba ta da nafaka mace da an ka saki saki uku al-mutallaka talatan malikiya sun ta cewa tana da sukna za ta da damar ta zauna amma dunin nafaka ba ta da ciyarwa fatawa ta biyu la nafaqata laha babu zancin ciyar da ita wala sukuna babu abin nan abu na uku mazhaba ta hanafiya laha nafaqatu was sukuna duka guda biyu to kaga tunda an samu sabani yanzu ya za a yi amma akwai hadisi na Fatima bintu Qais anna zawjaha zawjaha tallaqaha mijinta ya sake ta falam yaji Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sakanan wala nafaqa tunda mijinta ya sake ta saki uku daga nan ai ba wadancan aure sai an kace to bata da sakanan bata da nafaqa ina fata an fahimce ni to da wannan fatawa ta zo mu Umar ibn al-Khattab fa qala yace la natruku kitaballahi wa sunnata nabiyina liqawli imra'atin la nadri la Allah hafizat am nasiyat laha sukna wan nafqa qala Allah ta'ala la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina an gane ko shi sai na Umar bai aiki da hadisin ta ba kaga hadisin ya tabbata su a wajen su tunda su suna ganin hadisin ya tabbata amma shi Umar bai tabbata a wajen shi ba kaga sai an ka samu sabanin sabanin fatawa ban sani ko muna fahimta ba yawwa mas'ala wajen da ake samu wajen naƙadin sanadin riwaya wadda muka kawo mas'ala biyar shine cewa alkhilafu fi tahdisi fi takhsisil hadisi idan ankara rawi riwayatahu an yi sabani wajen malamai shin idan rawi yayi inkarin riwayar shi an gane ko shin riwayan nan tashi za a yi aiki da ita kuma za a aiki da ita ba hujjarsu ko misalin da sun ka bayar inda Allah ce wasu tashidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tadawda min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra jamhur na malamai sun tafi cewa ana iya yin hukunci bi shahidil wahidi ma al-yamini ma'ana in an ka samu mai shaida guda kuma shi mai haƙƙi yayin da zai yi rantsuwa jamhur sun sai cewa ana yin hukunci da wannan sun kafa hujja da hadisin abu huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ma shahid wanda hadisi ne ya zo cikin sahih muslim abu hanifa ya tafi cewa a'a ila man il qada'i bil shahid ma al yamin shi mahanafiya sun sai cewa ba a yin wannan kenan babu zancen shaidu guda da rantsuwa amma ban ce wanda yake tun daga shi ya tabbata a cikin hadisi ai magana ta riga ta kare ko ba haka nan bane yawwa to kenan wannan shine abin da ya tabbata su sun ce a'a ita aya bata faɗi ba illa shahidaini koko shahidun wa mar'atani ina fata an fahimta sai sun ka ce ai hadisi na sahal bin abi salih an gane ko mardudun la yuhtajju bihi li anna li anna rawiyahu ankara riwayatahu shi mai riwayat yayi inkarin riwayarsa yace bai tunata to tunda yayi inkarin ta to shikenan to kaga ga hujja ta su ba ta isa tunda ba riwaya shade ta ba a akwai ban sani ko muna fahimta ba to kaga zance mafi inganci maganar jamhuru ta fi ƙarfi daga ciki dalilin saɓani na malamai game da abin da ya shafi naƙadin sanadin riwaya taksisu mafhumil qur'ani bi amalin rawi ai taksisin abin da an ka fahimta daga alƙur'ani da aikin mai riwaya kaga misali Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة kaga haulaini kamilin ta nuna shayarwa wadda take da tasiri shine wadda ta zo a cikin tsawon shekara biyu in ta wuce su kaga shikenan to shin babban mutum ana iya ayi mishi shayar da shi shi ma shiga cikin wannan tahrimi saboda hadithin aisha da ta shiga an gane ko anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa indaha rajulun fataghayyara wajhuha فقالت يا رسول الله انه اخي من الرضاعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر من اخوانكن انما الرضاعه من المجاعه kaga innama ar-rida'a min al-maja'a rida'a tana tasiri ne kenan lokacin da yaro yake jin yunwa wanda ya an bashi nono su hanafiya sai sun ka tafi cewa a'a hadal hadith sun ka raddal hanafiyatu hadal hadith li amali aisha bi khilafihi fi hadith muslim an gane ko domin ita aisha da ta ruwaito wannan hadisi a cikin sahih muslim aikinta ya nuna ta saba mishi an zainab binti أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة أنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت أما لك في رسول الله أسوة قالت إن, أم إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي رواية ذو لحية وفي نفس أبي حذيفة شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك أقول الرواية عائشة تانون تشوى ببامو تنية يكي شغا كما يتشي متى تشاهد دشي ina fata an fahimci ni nan kuma innamar rada'atu min almaja'a kaga wannan hadisi ya nuna cewa in mutum babba ne ba za a yi mishi ba nan kuma ta bada fatawa na ana iya yi to wanne za a yi aiki da shi to duk inda ta je ta kawo zance mafi inganci ana aiki ne da riwaya ba ana aiki bane da aikin mutum saboda mutum na iya mance wani nafsi ko ba haka nan bane abu na biyar الخلاف في تخصيص الآية برواية مستور الحال متن يرويتو حديثي ba a samu malaman hadisi da sun ka jarraha shi ba ba a samu da sun ka addala shi ba kuma to yanzu shin ana aiki da riwayar sa ina fata an fahimce ni yawwa kamar yanzu sabanin da malamai suka yi akan cewa inda Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhuhiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam sai malam yace fa fil ayati dalalatu ala anna al-hayawan al-wahshi wa ghayru al-maqdur alayhi ghayru an wa ghayru al-maqdur alayhi min al-insi la yahillu illa bi dhakatihi kina illa ma dhakkaytum Allah yace kina alhaiwanul wahshi dabba ta gida ta dajihe wa ghairal maqduri alaihi min al-insi da dabba ta gida wadda ta kubce an ka kasa yadda za a yi da ita la yahillu illa bi zakatihi bai halatta ba sai an yanka shi to akwai hadisi na abul ashra wanda ya zo cikin malaman sunan guda biyar sun roito shi lauta an tafi fakhdiha la ajza'aka da kayi suka a cikin dabba ta daji fi fakhdiha a cikin katattararta la ajza'aka ya isar maka ina fata an fahimce ni to kaga wannan sai ya kawo sabani saboda abul ushara masturul hali masturul hali ne yanzu ba a san yadda za a yi ba ya an ce masturul hal ma'ana halin shi bai bayyana ba ga malaman hadisi ana ta bincike wasu sun ka ce to a karɓi hadisin shi tunda masturul hal ne wasu kuma ba su karɓa ba to shi an dalilin da yasa an kai saɓani shin dabba ko soke ta aka yi da mashi ko kibiya shin in ma ba a samu damar yanka ba za a ci ko ba za a ci ba ina fata an fahimce ni imam malik da waɗanda ke tare da shi sun kace anna zakatul haywanul wahshi wal mutaraddi fil bi'ri min al haywanul insi la takunu zakatuhu illa fi ma bayna al halqi wal labba al labba shine mawdi'ul qilada min al unuqi wurin da ake sanya abin da ake ratayawa kenan ko mu ce sarka kenan su a wajen su sai an yanke wannan wurin allabbatu ina fata an fahimci ne wani wuri wani lokaci larabawa sun kace allabba ma suna nufin abin da an karata ya da kanshi an gane ko da tsakiyar kuma abin da yake tsakiya dan dutse wanda yake tsakiyar kila da akan shi allabba amma duk inda ta kai ta kawo dai nan abin da ake nufi nan tsakiyar inda ake dora abin nan sarka ko abin da ake rataya ma dabba sai an yanke wannan wurin to abul ushara tabi'iyun tabi'ina an yi sabani game da sunan shi da sunan baban shi ikhtulifa fismihi wasmi abihi faqila huwa atarid bin bakra aw bin qahtam aw atarid bin malik وقيل يسار بن بكر بن مسعود وقيل بلال بن يسار وقيل سنان وقيل عبد الله تو kaga an yi sabani masturul hal ne an yi sabani game da sunan shi da sunan baban shi shi yasa waɗansu malamai sun tafi ana karɓar wannan riwaya wasu sun ce a'a illa ma zakaitum sai inda kun sayu kun yanka kaga wannan yana daga cikin abin da yasa an samu sabani na tafsiri a wajen malamai fasalin mu na biyu shine ikhtilaful ulama fi miqyas an-naqd li matn riwaya wani lokaci ana samun sabani ne wajen malaman tafsiri saboda ma'auni na naqadin matanin riwaya in an ce matanin nan abin da lafuzzanta ta zo da shi lafuzza sun ka zo da shi domin fahimta Allah ya yi mutane daban-daban fahimtar su da gane wasu da hankalinsu da arzikinsu da komi nasu da iya bambanta ina fata an finci yawwa misalin wannan sabanin da aka yi wajen idan mace mijinta ya mutu الاختلاف في مهر المثل للمرأة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول بها ما تد مجن تيموت أما كما إذا لم يفرض لها أما بأتن تنشي صداك انت با أبين دا كيرا نكاح التفويض ما تتا أن أولا أولي أما سي أنك تتوبة أينك متصداك إما دقبايا دا تتونا أينك متا أبين دي الداتي دي إتا فأغنى ana kiran shi nikahu tafwid mu ne yanzu in ba an ka kuɗi karara ba koko an kasa shi sai a ce ba a yi ko ba haka ba a'a ba a ce ba a bayarwa ba cewa an kai daga baya za a tantance shi to dan sai a hankalta ma nikahul misl maharul misl nake cewa sadakin tamka eh to yanzu matar da misali mijinta ya mutu kuma ba ba a yi ba ba a yanke ba to kuma sai ya mutu to yanzu ita yaya hukuncin ta shiki waɗansu malamai sun tafi cewa dole za a bata sadaqul misl sun ce akwai hadisi na baruwa bint washiq al-ashja'iyya an gane ko hadisi na baruwa mace ta aka ce ma baruwa suna ne da raba da ainun na kuma can ba'un tana da fata baruwa bint washiq an gane ko an yi riwaya daga ma'aqil bin sinan wanda abu dawud ya fitar da ita da imamu nasa'i da imamu tirmidhi da imamu ibnu maja da imamu ahmad karshe kuma sheikh nasir diya albani ya ingantar da wannan cewa ita wannan mata baru' bint washiq al-ashja'iyya annahu mata anha zawjuha hilal bin abi murra wa lam yakun farad laha ba a yanke mata sadaki ba wala dakhala biha kuma bai bai mi ba bai shiga da ita ba fa qada laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahara mithli nisa'iha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yanzu ita za a bata sadakin tamkarta kowace mace ana dibin irin yadda nan za a koma ma'urfi irin wagga a yankin ganawa aka yi mata sadaki sai a ce kaza sai a bata ban sani ko muna fahimta ba kaga sadaqul misli ya tabbata kenan ina fata an fahimce ni shi yasa ma malaman fiqh zaka ci suna cewa wal mautu kaddukhuli eh idan mutun ya mutu to kamar ya shiga da mace na duk abin da ya tabbatar ma matar shi wanda ya shiga da ita ya tabbatar mata ina fata an fahimce ni amma an samu malaman fiqh zaga wasu sun bada fatawar annal mar'atul mutawaffa anha wal madkhul biha walam yufrad walam yufrad laha la mahara laha sun tafi cewa kenan in ba a farlanta mata ba ba ta da sadaki wanda mazhaba ce ta waɗansu daga cikin malamai amma ban ce mafi inganci an gane ko za a farlanta mata sadakul misli me ad dalilin da yasa za a yi aiki da wannan domin hadisin babu shakka wajen tabbatuwar shi amma misali yanzu ya za a fahimci ayar su waɗanda sun fahimci ayar la junaha alaikum in tallaqtumul jinsa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtir qadruhu ma lam tamassuhunna an kace wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariisfu ma faradtum to in buku yanke ba in kun kaske su ai babu to amma ayar ba ta magana in an mutu ba to sai an kai sabani wajen fahimtar wannan hadisi hashin in ya mutu haka nan na hukuncin ta ba ta da sadaqul misli ko ko a in ta mutu tana da sadaqul misli sai an kai sabani wajen fahimtar wajen wannan hadisi kuma zance mafi inganci tana da sadaqin ta to abu na gaba at-ta'arud bainal adillati al-kitabi was sunna wani lokaci sai kaga a zahiri kamar akwai cin karo tsakanin dalilai da sun kazo cikin alkur'ani ko sunna to mun san abinda za a yi cikin wannan hali za a nemi yadda za a yi a yi aljam'una kamar yanzu misali da Allah ce fakulu mimma amsakna alaikum an gane ko da Allah ce ku ci daga abinda dabbobi suka rika muku to sai zo cikin hadisi na Adi ibn Hatim illa idza akala fala ta'kul fa innama amsaka ala nafsihi an ka ce in yi cikakkaci wasu ka ce la ya juzu al'akul min sai idza akala minhu al-jarih fa in lam ya'kul jaza wasu ka ce jawazu al-akl min ma sadahu al-jarih wa in akala minhu an gane ko kaga nan sun yi sabani ne akan fahimtar wato ganin cewa kamar hadisan akwai ta'arud a tsakankanin su to ku tunda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan tunda ya ce idza akala an gane ko idza akala minhu al-jarih wa in akala minhu su idza akala ay al-kalbu fala ta'kul fa inma amsaka ala nafsihi hadithun ne muttafaqun alayhi kaga sai sun kai sabani wajen fahimta amma za a rinja yadda wato wannan mun gane ko daga cikin dalilan da suka sa malaman tafsiri suke sabani alkhilafu fi takhsisil qur'an bil hadith ad-da'if idan lam yashtad du'fuhu idan hadisi bai yi rauni kwarai ba shan ana takhsisin aya da shi ko ba a takhsisin aya da shi in ba du'fkin shi ya rauni ne kwarai ba kamar yadda suka yi sabani wajen al'amalu bil hadith fi fada'il al-a'mal hadith ad-da'if amma ban ce mafi inganci shi hadisi in da'ifi ne zan ce ai aiki da shi fi fada'il al-a'mal ba dole bane an gane ko saboda mi saboda cikin shari'a akwai ingantattu sannan kuma a ce a yi taksisi da shi shi ma nan akwai wato abin nan misalin da malamai suka kawo ƙarƙashin wannan matsala inda an ka samu saɓani alkafa'a fin nikah ya ake samun kafa'a mutum ya zamanto a ce ƙimar shi da darajar shi ta kai ya aure mace ina fata an fahimci Da- jamhurin malamai sun tafi cewa kafa'a ita ce tsoron Allah an gane ko babu zancen a ce a hankalta ma nasaba wani ya hito da gida kaza ko aikin da wani gayi an gane ko amma an samu wata riwaya daga imamu ahmad cewa an sharɗanta kafa'a ta aure a cikin dangantaka akwai ɗan gidan da ba zai au- abin nan ba da almansib matsayi kenan wannan yana da matsayi na aiki wanda ya hina wanci kenan bai dace da ita ko ba ta dace da shi ba sun kafa hujja da hadisi annasu kulluhum akiffa'u to kaga nan mutane dukkan su daidai suke sai an ka istithna illa al-ha'ik sai mudumki wal hajjam da mai yin kaho an gane ko yawwa wal kasah da kuma abin nan waɗanga mutum guda uku kalima ta alkasah ban sani ba ko kasho ne shine mai mai shara sai an duba ta hadisi ne da'ifi to kaga da wannan an ka ce kenan misali mutumin da yake ha'ik ne masaki ne ko mai yin kaho ne ko kuma kasah wanda kalimar eh, tana buƙatar a san me ake nufi da ita da abin nan da, da, da cikin hadisin tun da galibi kalima tana da ma'ana a larabci kasho shine kamar abin da ya mamaye an gane ko to amma ban san nan me ake rufi da ita ba wallahu alam hadisi ne da'ifi wanda kuma a cikin sanadin shi akwai Imran bin Abil Fadl wadda yarwi al-mawdu'at kina hadisi ne wanda bai inganta ba da aka sharɗanta cewa madumki bai da darajar da za a bashi aure sai ya nemi gidaje irin nasu wannan kuskure na shi yasa malamai sun ce inna akramakum indallahi atqakum sai dai a hankalta mu rayuwar da mace take yi in ta yarda mace da ta saba kwana cikin AC to nan kafa'a ba ta tsaisi ta ba sai ka- ba ta zancen asalin mutum na ba to ni hoban da AC gidana kina iya zama in ta ce tana iya sai a yi in ta ce a ita gidansu kullun kaji ta kaci mala abdullahi da zabi sai an kama mata zabi kullun sai an kama mata kaji kuma cikin AC za ta kwana 24 24 kuma baka da su to kaga nan sai a dibi yadda za a yi in kana iya wato in baka iya ka ce a'a to sai mas'alan mu wadda ita ce kafin ta karshe duk da yake misalai ba za mu tsawaita ba a cikin su al-ikhtilaf fi masadir at-tashri' sabani nan cikin masadirin tashri'a waɗanda muka ce abubuwa ne waɗanda min bala nasu fihi babu nasu karara amma su waɗannan ka'idodin an tan da ka'idodin ne akwai su kuma shari'a ta tabbatar da su ka'ida ta farko alqiyasu qiyasi muna gane ko qiyasi shi qiyasi mun san yana da ka'idodin shi ta'rifin shi na lugha da ka'idodin shi da arkanikin shi guda hudu ina na an kai sabani wajen qiyasi mutumin da ya kashe mutum akan kuskure an ka ce akwai kafara gare shi ta azumi to shin mutumin da ya kashe mutum da gangan akwai kafara gare shi ta azumi ko babu don nasi bai faɗe ta ba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan ce ya faɗi za'uhu jahannam bai ce ba fa alaihi kaza da kaza da kaza wasu malamai sun kai kiyasi sun ka ce akwai kafara gare shi sai ya yi azumi sannan a kashe shi an gane ko wadda sun ka ce a'a mutumin da zashi lahira ai ba a bukatar azumin shi an gane ko sun ka ce a'a wanda ya kuskure ma an ka ce shi azumi ai min babu aula ai kiyasin shi shi yasa in ka ji an yi sabani kan wanda mas'ala to ka ji daga inda abin ya samu abu na biyu cikin abin da yasa aka yi sabani malaman tafsiri suka yi sabani al-maslaha al-mursala min bala nas fihi abin da babu nasi karara amma ita maslaha mursala malamai sun tabbatar da ita to yanzu ya za a yi shine misalin malamai suka ce al-maslaha al-mursala qatlul jama'ati bil wahidi idan jama'a sun ka kashe mutum guda shan ana kashe su ko ba a kashe su shi dai nasu cewa yan mutum guda kashe guda a kashe shi al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa ko ba karan bane to za a yi aiki da ita ko ba za a yi aiki da ita ba malamai suka ce zance mafi inganci za a yi aiki da maslaha al-mursala domin in an ka ce in mutum goma sun ka kashe mutum ɗaya ba a kashe su to mutane ne za su yi za su koma kisan mutane kenan mutum guda bai iya kashe mutum guda sai ya ja mutum uku zai su kashe kullum sai a ce a bada diya kaga an bata hukunci kenan sai an kai da aiki da al-maslahal mursala muna gane wannan da kyau al-istishab shine istishab asalin istishab shine abokantaka amma cikin ilimin usulul fiqh an san shi al-istishab da ta'rifuhu da kuma abin da nashi to malamai suna bada misali kan wannan hukmu ma sadahu al-kalbu al-muallam idza akala min saydihi dabba kare wanda an ka tura al-muallam wanda an bashi karatu ya iya ya iya farauta kenan idza akala min saydihi in ya ci to sai malamai suka yi sabani miye hukuncin inda Allah ce fakulu mimma amsakna alaikum yahtamilu ma akala minhu alkalbu wa ma lam yakul minhu mimma amsakna alaikum Allah ce duk abinda sun kari kumu to sai malamai suka ce hukmu aklin min hukmu al-akl min as-sayd idza akala minhu alkalbu qawlani akwai magana biyu magana ta farko al-man'u hani as-sani kuma sun kace al-jawazu ana ana abin nan ana ci mi yasa sun ka ce waɗanda sun ka ce almanu sun ka hana sun ka ce fakulu mimma amsakna alaikum tadullu ala annahu idza lam yamsiku alkalbu li sahibihi faqad amsaka li nafsihi wala yajuzu hina idhin wa idza akala fulanun fala ta'kul fa in misali kaga in an ka ce fa idza akala fulanun fala ta'kul kaga shikenan a hana maka ci ne aljawazu na biyu su ko sun kace manzo Allah sallallahu ya ce idza arsalta kalbaka almuallim wa dhakarta isma Allah alayhi fakul wa in akala minhu an gani ko wa in akala minhu wa kullu ma raddat alayka yaminu kaga dan wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Tirmidhi to al-istishab nan ina sun kai aiki da al-istishab istishab hukm al-asli wa huwa al-ibaha aslin shi an yi istisahabil hukumul asali don ma in ka tura shi asali in ya kamo ka ci kenan hukuncin bai tagayyara ba wanda sun kace kuma ya tagayyara sun kace saboda in ya ci hukunci ya tagayyara mas'ala ta gaba daga cikin mas'aloli na shar'u man qablana yana daga cikin al-usul al-mukhtalaf fiha amma an tabbatar da su a shari'a to yana daga cikin abin da ya sa malaman tafsiri su yi sabani ina fata an fahimce ni malaman tafsiri suna kawo wannan mas'ala kamar misalin inda an ka ce wa dawuda wa sulaimana idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidina kaga riwayar da ake yowa lokacin da annabi dawud ya hukunci daga ibnu abbas lokacin da dabbobi suka je suka yi banna annabi sulaimani bayan mutane sun fito daga wajen baban shi sai ga hukuncin da baban shi yayi bai yi ba an gane ko domin shi dawuda da an ka zo kawai sai ce to waɗancan dabbobin kawai a ba waɗanda an kai maɓanna shi kenan da an ka tambayi suleiman sai kira ɗan da ya ji labarin ya ci musu zai ba su ya ga kama hukuncin bai yi ba yaya za ka yi sai shi suleiman ya ce zan ɗauki dabbobi in bashe su ga mutumin da adda gona duk ɗiyan da sun ka aiwa a tsawon wannan lokaci da nonon da asla'uha yanci asla'uha jam'i na salan shine ma'aihuwa ma'ana kenan duk abin da za ta aihuwa dai wa manafi'uha da amfaninta suna can gare shi shi mai dabbobin ya rike wanda ke da gona yanzu ya rike dabbobin duk amfanin su ya rike wa yabdur sahibul ghanami shi ko wanda adda dabbobi abin nan dabbobi ya tayi yabdur yayi shibka li ahli al-harfi misra harfihim ya shibka musu irin abin da ya bata musu hatta fa idza balagha al-harfu alladhi kana alayhi kenan idan shibka ta kai daidai irin yadda ya bannata ta akhadahu sahibul harfi sai wancan ya amshi gonar shi wa raddul ghanama ila ashabiha sai su irin wadancan ghanamcin su kaga wannan hukunci ne wanda yayi shar'u man qablana ne amma idan muka duba a cikin shari'ar mu shin akwai shi haka ko babu an gane ko akwai riwaya wadda ibn kasiri ya kawo ta dole yake ya ce mursala ce cewa ناقة براء بن عازب دخلت حائطا ناقة براء دان عازب تاشغا وتا دنگا تا وني متون ina fata ana fahimta ta da ta shiga wannan gona ala abin nan ha'itan fa afsadat fihi sai ta yi banna fa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala ahli alhawa'it sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kafa ma ma'abuta danga hifzaha su kiyaye ta bin nahari da daddare wa ma afsadatil mawashi bil laili abinda dabbobi sun kabannata da daddare daminun ala ahliha kidan mutanen su za su biya kaga muna sai an ka bambanta tsakanin banna da daddare da banna da mi da ranar dinki an ce mursalli shi kuma abu hanifa sai ta yi cewa a'a jurhul ajma jubar wanda yake hadisi ne cikin sahih muslim ya tafi cewa duk abin da dabba ta bannata shikenan raunin dabba ai jubarun ne jini ne wanda yake ya ya, ya zuba a banza kinan sa kewawai babu biya sai ce kenan ko da rana sun kai banna ko da daddare sun kai banna babu wani abu amma jamhur malamai sun saba mishi kuma abin da an kai aiki da shi kenan an gane ko shi ya tafi cewa wannan hukunci da an kai na manzo sallallahu alaihi wasallama an yi nasko din shi da wannan hadisi amma jamhur ba su karba mishi ba domin in ba a irin jam'u tunda wanga inda daddare na an san mutum ya tiyaye bacci gidan shi inda rana na kuma an san mutum yana da ikon ya tsare kayan shi tunda ko tsuntsu zai canje ma abu ai da rana ta ka tare amma da daddare sai a yi yan dubara a sa waɗansu yan kwanoni a samu yan riguna a sa masu fafafafafafa masu manoma sun san da wannan yana daga cikin abubuwan da sun kasa an kai sabani cikin al-usul mukhtalaf fiha al-ihtijaj bi mafhum al-mukhalafa wadansu malamai sun yi aiki da mafhum al-mukhalafa wasu su yi aiki da shi musamman ahnaf misali inda Allah ya ce wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat jamhur sun kace la yajuzu zawazu al-ama ma al-qudrati ala jawazi al-hurra ba a auren baiwa sai in baka da ikon auren eh akhdan bi mafhumi shart fil aya kaga sun dauki sharadi wa man lam yastati an kace kuma an yi aiki da mafhumul mukhalafa an gane ko na cewa sharadi da an ka kafa kuma ba da mafhumus sifa dan ya ce wa man lam yastati minkum dawlan an yankiha al muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat nan akwai hukuncin cin kowa baiwa ita ma ba a aurenta sai in ta kasance mumina to kaga su hanafiya sun tafi cewa a'a ko kana da ba su yi aiki da mafhumu ba na al-mukhalafa tunda wa mallam yasu taimin kuma kaulan an kace sun kace ba hujja bane ai taksisin aya da shi sai sun ka fassara mutun shi na iya atul da an ka fassara shi sun fassara shi bis sa'a wal ghina wadata wa qila taul taul kenan wato alhurratu mace ɗiya kenan waƙila huwal jaldu wa sabr jaldu jimiri wa sabr da haƙuri an gane ko sun ka ce faman a habba amatan la yastati wa an yi tazawwaja ghairaha fa inna lahu an yatazawwaja al ama fa inna lahu an yatazawwaja al amata in khashiya an yaqa fil ana sun ka ce Allah ya dora ma son baiwa kuma kaga duk waɗanda matan da Allah halitta duniya musima ba in ba ita ba sun kace to kawai ka je ka aure ta don kace ka auka cikin zina su haka sun ka fassara amma dai zance mafi inganci mafhumu sharta ana aiki da shi ƙa'ida ta bakwai wa alaikum salam ƙa'ida ta bakwai kenan yanzu wannan yana daga cikin abinda an ka yi saɓani wato shi ne abinda ya shafi wato saddun zara'a asalin saddun zara'a zari'a ita ce wasila ko hanya sannan kuma ana amfani da ita wajen dabbar da mutum zai laɓe don saboda ya halbi bayanta kamar da malam bahaushe ce a laɓe ga karsana ko ga sabara don a halbi barewa kuma ya an ce azuru daga cikin dawakai shine alkhafifu as-sayr alwasi alkhati wanda yake da gaugawa kuma yake dogon zali almuhimmu saddu dhara'i za ku iske malamai suna yin sabani wajen amfani da shi an gani ko toshe wato banna to yanzu nan misali yadda za mu gane shi idan mutum kun sa Allah ya hana mutum in yayi harama la taqtulu sayda Allah ce wa antum hurum to idan mutum bi ko uku ko hudu ko biyar ko ashirin suna da harama sai sun ka kashe dabba shin mutum gudana dabba za a hankalta ma a ce dabba guda za su biya tun da mutane jama'a na koko kori cikinsu sai ya biya to kaga waɗanda sun kai amfani da maslaha ta saddar zara'a sai sun ka ce to kenan kowanne cikinsu sai ya yi kenan yanzu dabba guda sun ka kashe amma kowane irin wannan dabba ta hau kanshi da ya hanka ce a a taruwa za su yi su biya kenan in sun ka dabba mai mai kwarai suna iya su haɗu su kashe ta in so da baya su biya ba san ko an fahimta ba to sai kuma mas'ala ta gaba shine halil asl fil ahkam shar'iyya at-ta'lil shin asalin hukumce hukumcen shari'a ta'lili ma'ana shin ana iya illan a kawo illa karkashin kowace wato hukumce hukumcen shari'a hanafiya sun tafi cewa al-asl fiha at-ta'lil amma jamhur sun ce innal asl fil ahkam shar'iyya adamu ta'lil ana ba dole sai an kawo ta'lili ba an kawo illa wanda dama mun ce ba a zarfafawa kamar yadda muka faɗa cikin dirasatun fi usulit tafsir ina fata an fahimce ni to idan mun ka kalli wannan mas'ala bari mu ga yadda zamu gane ta yanzu Allah ya ce a fitar da zakka ko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum an gane ko nan wannan sadaka waɗansu sun ce abinda ake nufi ta zakka ta farilla ina fata an fince ni wasu ma sun ce cewa ba sadaka ta farilla ba ta tsawuyi ake nufi wannan akwai sabani amma yanzu tunda malamai sun yi sabani akan ta'alilin ahkamu shari'a ana iya fitar da illa duk da yake wuri ne wanda sai an yi taka tsantsan kakkata wajen fitar da illa ka fitar da illa da ta saba manasi an gane ko to sai sun kace shin yanzu in ana iya ta'alili na ahkamu shar'iyya an ce a fitar da zakka ta abinci ta dabbobi shin ya halatta a fitar da kima don saboda a hankalta ma abinda talakawa sun kafi bukata ko kokaka misali mutum da zai fitar da shanu sai ga in yi fitar da shanu wahala zai ba talakawa a lissafa kudinsu a basu sai su ce dalilin da yasa an kashar an ta zakka ai amfanin talakana to tana mai in ka bashi kaiwa zai kasuwa ya sayar kuma in zai sayarwa karshen ta abinda aka sayarwa jikka 100 sai a yaudare shi a bashi jikka 70 ko ko yana cikin miki ba yadda zai yi to kinan gara kai ka bashi jikka 100 din sai sun kai ta'alili akan wannan shi yasa jamhur sun tafi cewa a'a tunda Allah ce a fitar da dabbobin a fitar da dabbobin su kuma a Hanafiya suna ganin cewa ana iya yin ta'lil a bashi kima don wani lokacin ita fi amfani gari shi to kaji in kaji an ce wani ya ce kaza to kaji daga inda an ka samu wannan daga cikin usulul mukhtalaf fiha wanda sun kasa an ka samu sabani na tafsiri az-ziyadatu ala nas a samu wani hukunci ƙari ya zo akan nassi to shi ya ake kallon shi an gane ko shi Abu Hanifa ya ce duk abin da yayi ziyada akan nassi shafe shi yayi jamhur kuma sun ka ce a'a in ziyada ta zo akan nassi an gane ko tana iya zamantowa bayani ce an gane ko domin wannan ya samo asiri daga yadda suke kallon annasu hal huwa raf'un lil hukum shin shi nasu an ɗauke hukumci ne ko ko bayanun lintihai muddatihi ko ko yana nufin a'a mudda shi ce ta zo ƙarshe to su hanafiya sun ɗauki bayanun limuddatil hukmi ne kinan yana bayani ne ga lokacin hukunci kinan da an kawo wani abu kinan ya nuna hukuncin shi ya kare ya doke shi su kuma wajen jamhur raf'un lil hukmi sabit wannan mas'alar za ta fito fili akan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko wanda yana cikin sahih muslim wanda an ka ce al bikru bil bikri jildu mi'atin an gane ko wa taghribu amin kenan matashi idan ya yi zina da budurwa wadda ba ta yi aure ba shi ma bai yi auren ba suna da bulala ɗari wa takribu amin za a takribikinsu a kai su a kore su daga gari wasu sun kace a ɗaure su taghrib shine a fitar da kai daga yanki daga al-ghurba ne amma sun ka ce ita mace ba a kai ta don tana yiwa in in zinata ta sa an kai ta wani gari in ba ta da kowa can ai yanzu ma gaba ɗaya kenan wa taghribu amin wa sayyibu bi sayyibi jildu mi'atin war rajm in ko sun taba yin aure jildu mi'atin za a yi bulala ɗari war rajm almuhimmu hanafiya sun kace babu tagribi kwata kwata ko ga namiji ko ga mace saboda aya azzani to zani bata kawo tagribi ba in an kara kenan an yi nusku jamhur suka ce a'a ba nusku bane a'a yanzu nan wani bayani ne an ka kawo ina fata an fahimce ni wani bayani ne aka kara kan wancan ina az-ziyadatu ala an-nusxi laysat nuskhan an gane ko ƙarin bayani ne kan abin da za a ƙara ba sani ko mun fahimta ba in an ce ƙarin bayani ba shi na nuna wancan hukuncin ya tashi ba don mu gane da kyau shi kuma nan akwai wata mas'ala da an ka ce wa sayyibu bi sayyib jildu mi'atin war rajm kenan wannan ya nuna cewa ashe mutane waɗanda za a jehuwa ko su an jefe su sai an yi kafin a jehe sai an yi musu buloli tunda ba a gawa kashi kamar da bahaushe ya ce a ba gawa kashi don bai rahe ji tsoro bayan an mutu daga mutu ko an bashi kashi bai jin komi amma wannan karin magana ne kawai ba sani ko mun fahimta ba to anan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa akwai sabani shin muhsin sai an yi mai bulala sannan ake kashe shi ko ba a kashe shi sai suka ce daga farko wasu hadisai sun nuna an yi haka amma daga baya mansuhi na kenan hadisan da sun ka nuna jefewa akai ba a hada jefewa da da abin nan su ne ake gabatarwa to yan qur'ani ne suna hindo irin waɗannan da waɗanda ba su fahimci shari'a ba su ce to kai kajiya cikin wancan hadisi an ce kaza cikin wancan hadisi an ce kaza dan mu gane da kyau Allahu ta'ala a'lam to sai ikhtilaf daga cikin sabanin da daga cikin dalilan da suke kawo sabanin malaman tafsiri al-ikhtilaf al-aqdi sabani na aqida wanda zamu faɗi mas'alolin ko da mu yi abin nan ba kaga tauhidi sifofin Allah za ku ga waɗansu mu'tazila su kore sifofin Allah da dama ahli sunna su tabbatar da su amma su kore kamanceceniya tsakanin halittu da bayi an gane ko za ka gani wannan duk firqat dalla in ka diba galibi suna da irin wannan na biyu asali na biyu na mu'tazila kamar al'adlu a wajen su su abin su ne da al'adlu shine kamar bi ijabil aslahi ala Allah kamar sai su ce ga abin da ya fi dacewa Allah yayi Allah ba a ga mai abin da ya dacewa yayi an gane ko alwa'adu walwa'idu shine alwa'adu alƙawari alwa'idu kyacewa sai su ce to yanzu nan ya za a yin hukuncin su kaga wajen mu'tazila idan mutum ya aikata kabira huwa manzila bainal manzilatayn shi ba a ce mai mumini shi ba a ce mai kafiri waɗannan kuma dole sai an ta an nemo dalilai sai ka ce ahli sunna suna kafa musu da hujjar wajen imanin shi daban wajen aikin shi daban sabon da yayi daban hukumu murtakibul kabira fil akhira hukuncin shi a lahira kaga da mu'tazila da khawari sun ce duk wanda ya aikata kaba'ira in bai tuba ba dan wuta na amma anan duniya su wajen khawarij kafiri ne wajen mu'tazila hon kuma bainal manzila bainal manzilataini asali daga cikin abubuwan da suka yi sabani wanda suna da alaka da abin nan aqida al-ikhtilaf al-aqdi ya kawo mas'ala shine huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kun ga annahi al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar fardu kifaya ne an gane ko amma wajen mu'tazila zaka ga suna nufin al khuruj ala al wulat saba ma shugabanni sai su ce shine cikin al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar an gane ko inkarul munkari ya wato ala al wulat wa darajat inkarul munkari takunu bil lisan kenan aw al yad aw al sayf amma al inkaru bil qalbi fa la yu'tabaru indahu suwa bane abin nan to sannan kuma akwai bambanci tsakanin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fal ma'ruf yakfi al'amru bihi wa la yalzamu an yuhmalu man tayyahu alayhi wa la yajibu an yuhmala tariku salati ala salati hamlan kenan su a wajen sun bambanta kawai al'amru bil ma'ruf a umurce ka in ka ga dama kai in ka ga dama ka kai amma ba gaskiya bane in kana da ikon ka ci da sa mutum ai sai ka ci da sa da shi وليس كذلك النهي عن المنكر فإنه لا يكفي فيه مجرد النهي عند استكمال الشرائط حتى نمنعه منعا an gare ko su a wajen su kaga yadda suke daukar al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar duk da kizance mafi inganci shi al'amur bil ma'ruf wan nahy zaka yi daidai kudrar ka ne da al'amur bil ma'ruf wan nahy anil munkar ai kowa zai yi ne daidai ikon shi ga ka wuce ikon ka akwai wani dan shi a tabrasi da adda littafi majma'ul bayan cikin mas'aloli na aqida kaga shi a sun saba ma ahli sunna wajen qadiyya ta ru'ya ganin Allah a ranar tashin alkiyama su sun kore sun ce ba a ganin Allah ya in ka diba wajen wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira ya kada shi bayanai mas'ala ta ismatul anbiya ismatul a'imma min alil baiti wajen in shi'a a'immatu alil baiti waɗannan guda goma sha biyu dukkan su ba sa sabo don Allah ya ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti sun ce wannan take nuna su ba su sabo da wannan sun ka labe sun kai ta kawo fatoyi suka ta musu ƙarya suka dora mutane daga ciki kuma mahadi al-muntazar mahadi na ahli sunna akwai mahadi wajen su amma ba a haife shi ba amma dai hadisai sun tabbatar da shi to mahadi a wajen yan shi'a an haife shi kuma ya shiga cikin sirdab wani kwarin rami kwasazzabon rami ya ɓace amma daga tun shekara ta 300 na wani yanzu shi nan ya yi shekara dubu cikin wannan rami zai bayyana eh to daga ciki sai su kafa hujjar sai Allah ya ce alladina yu'minuna bil ghaibi kenan sifofin masu imani za su imani da gaibi su ya ce fa ya ƙulu shi tabbacin yake cewa wa ya dukulu fi ha mara wahu ashabuna yana daga cikin gaibi abinda da shiga ƙarƙashin gaibi abinda mutanensu magabatan sun karwaito an zama ne gaibatul mahadi cewa mahadi zai ɓoyu alaihi salam wa wakta khuruji da lokacin da zai hita kaga sai fake da wannan aya ya tabbatar da aqida shi daga ciki kuma nikahul mut'a kaga ni sun tabbatar da nikahul mu'a fa mastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna fariba kaga sai su fake da wannan kaga isabanin aqida kansu sun ka fita sun ka tabbatar da nikahul mut'a bayan ga hadisai da mas'ala ta shin ana gadon annabawa ko ba a gadon annabawa sai maka ai ƙarya ne a ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu ma'ashar al-anbiya ila nuras gashi qur'ani ya ce wa warisa sulaimanu dauda eh wa indi khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqiran fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba kaji zai gado shi sai a ce a'a nan da an ka ce gado ba gado na kuɗi ake nufi ba an gane ko ana nufin gado na ilimi shi ne abinda ake nufi an gane ko don saboda kasu labi kuma sai ka ji karya su zai maka ha ai wannan riwaya ba wanda ya yi riwaya sai sai na abubakar ji karya saboda abubakar shi ne makiyinsu allah kai muna tsari sai qadiyya ta annasakh wal bada saboda aqida shi'a kinai daga cikin ikhtilaful aqdi wanda zai sa a samu sabanin tafsiri annasku mu shine a shafe hukunci saboda maslahar shi da lokacin shi sun kai karshe su kuma albada'u wani abu na da bayyana ga Allah can da Allah bai san da shi ba mun ba ku misali inda suka cewa in an kadibi ayoyin da suka yi cewa Allah subhanahu wataala kaga suna kawo wannan aqida wajen yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab kaga Allah yana shahi abin da ya gada mai tabbatar nan ana nufin nasku qadiya ce ta nasku amma ba tana nufin can da Allah bai san zai shafe shi ba sun ka ce duk sahabbai yan wuta ne duk ayyuka sun ka ce wa adda lahum jannatin Allah bai san za su aikata banna ba Allah ke mun tsari abu babi na karshe shine al-ikhtilaful mazhabi sabanin mazhaba yana iya sawar a samu sabanin hukumce hukumce ina fata ana fahimta ta mas'ala Imam al-Qurtubi ya ka mas'aloli duka zamu faɗi mas'alolin ne saboda dalibin ilimi ya ji su ya san akwai su hukmu dukhulil kuffari masajidal muslimina shin ya halatta kafirai su shiga masallacin musulmai bayan Allah ya ce fala ya qarabul masjidal haram ba'da amihim hada in an hana shiga su masallaci mai alfarma shin duk masallaci wannan hukuncin ya shafe shi ko bai shafe shi ba magana ce ta malamai zakatu thimar zakka ta athimar an gane ko ƴaƴan itace shin dukkan ƴaƴan itace akwai zakka a kansu koko sai waɗanda ya zamanto la ta'khudhu sadaqa illa fi hadhihi al-asnaf al-arba'a sai waɗannan kawai a gane ko a sha'ir wal hinta wal zabib wal tamar ɗau an kai saɓani timar shi ‘ya'yan itace suna da koko sai waɗancan guda hudu da an ka faɗa cikin hadisi ka ta kai bincike ka jiyar da malamai suka abin nan mas'ala ta daga cikin masailul fiqhiyya ne nan idan aslama al-murtaddu hal yu'khadhu bima fa'alahu fi hali riddatihi shi idan musulmi idan mutum ya musulunta shin za a kama shi ga abin da ya aikata idan aslamul murtaddu wanda ya ridda sai ya koma kuma ya musulunta ba idan aslamul kafiru bane in tabe almurtaddu an kace mutumin da ya ridda sannan kuma ya dawo cikin musulunci an gane ko hal yu'khadhu bima fa'alahu fi hali riddatihi shin abin da ya aikata tunda shi ya san musulunci shin za a kama shi da shi ko ba za a kama shi da shi ba sabani ne tsakanin malamai saboda wasu sun ce akwai bambanci tsakanin kuffarul asliyun aw al murtaddu an gane ko shine sabanin sun kace a duk kafiri ko da mutum ridda yayi ai ya zan kafiri wal iyad billahi tun da kafirci abin nan ne to kenan in ya dawo hukuncin su guda tunda Allah ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf lil ladina kafaru an kace ga kafirai kenan da kafiri na asali da kafirin da ya duk duk kahirena daga cikin mas'alar da suka bambanta hukumu bai'u duri makkata hukuncin saida gidajen makka wa ta'jiriha da bada su haya ya halatta ko bai halatta ba saboda Allah ya ce innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bat mun sanya da wanda a dan garin da wanda ya zo duk hukuncin su daya sun kace wannan aya ta nuna bai halatta ba in ka zo makka baka haya gida to imamul qurtubi ya kawo wannan mas'ala an tattauna kanta sannan kuma yana daga cikin al-ikhtilaf al-fiqhi sai ya kawo bayan imamul qurtubi ya ka abubakar الرازي الحنفي wanda ake kira al-jassas ba wancan imam fakhruddin ar-razi ba mai at-tafsir al-kabir al-wudu' bil ma'i al-musta'mal malamai sun yi sabani da ruwan da an kai aiki da shi idan wani ya arwalla da ruwa misali sai zamanto bayan ya kare musamman yayi wanka da ruwa shin ya halatta kai ma kai wanka da su sai an ka samu sabani imam al-jassas ya kawo wannan saboda shi hujja so anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhiya bihi ballatan mai tsahura an kace aiki da shi kenan in wani ya aiki da shi bai zama towa tsahura wannan mas'ala ce akwai sabariya ma zance mafi inganci ana amfani da su hukmu anfihatil maita wa labanuha hantsa kenan ta anfiha ina ganin kamar abinda hantsa ta dabba ta dauka an gane ko da labanuha da kuma nononta idan dabba ta mutu shin nononta ya halatta a sha ko bai halatta ba shine dai mas'ala din ina fata an fahimce ni sannan annikahu biduni waliyyin shin yana yiwa mace ta yi aure ba da waliyi ba ya halatta ko bai halatta ba ina fata an fahimta hanafiya sun tafi cewa haka jamhur kuma sun saba musu wannan kuma hujja su fa in tallaka ha fala wato wa idza tallaqtum nisaa fa balagna ajlahunna ko ba haka ba fala ta'duruhunna an yankihna azwajahunna kaga an yankihna azwajahunna an kace su su aure mazan su to nan kuma ai fala ta'duruhunna an kace an gane ko kakku hana su to kenan in babu waliyi ai babu ai waliyi naga iya hanawa ina fata an fahimce ni to su Abu Hanifa suna ganin mace in ta auren da kanta daga mutumin da yake kuf'un laha an gane ko ba fasiki na ba tunda zancen fasiki na da wanda ba fasiki ake zance ba wa tastawfil mahar kuma ta karbi sadakin ta gaba dai wali bai da idan ya hana ta ina fata an fahimci ni domin aya ta ce fa in tallaka ha fala tahillu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu tankiha an kace sai ta aura ba a ce sai an aurar da ita ba hatta tunkaha amma wannan magana ce mai rauni saboda an ka dauke ta zina ma za ta karuwa mace da ta ga wani katon kaddara sai ta hada da cikin daki an kace ta ce a'a sun shirya ya bata sadaki mijin tana kaga kuma shi da asa irin wanga mazhaba ta wani in ya jita sai ta dauke ta shiga turawa ce ku taho ku kawo kuɗi a yada ta mata ba a yi musu armin dole kuma wacce tana yi auren da wanda take so sai a ce voilà même en islam il y a des versets qui qui qui qui qui qui qui qui acceptent ça donc mallamai ku zo barciwa sai an yi wali ita ko mace in tana budurwa ma hukaciya ta mace ko ba budurwa ba ma ko wata zawara ai ma hukaciya ta ba san abin da an maslahata ba in an ka bada wannan izini sai su yi ta yan auren banza mace kawai ne ba ta jika hamsin ya ce ya aure ta kai babu waliyi to babu uwa babu uba an kace mace aure yayi kai yanzu duk ba abin da fasakai suka so ba kenan da waɗanda ka son su rinka ɗaukar ɗiyan mutane suna yawo da su a duniya da ya haɗu da ita an kaɗu an kace a'a sai ta ce a'a sun yi aure nawa ya baki ta ce ya bata kuɗin sadaki to kaga suna nan suna zina amma ai ƙarya ta ma kuma ko an yi auren ai babu auren ya za a yi aure babu waliyi kaga ba sai a bar mata su ce su yi ta banna sannan kuma galibin mace ai ba san wanda ga son ta don Allah ba da kuma mutumin na gare da na banza to kaga dan haka dai waɗannan su ne aham su ne aham na abubuwan da an ka samu an kai bayani don saboda naga doktora ce wadda ya faɗaɗa wajen bayanin wato abubuwan da malamai suka yi saɓani da kuma dalilai shi yasa ni ƙoƙari na kawo su ina fata an fahimta don haka ya zo wajen asaro ikhtilafin mufassirin tasirin saɓanin malaman tafsiri ya kawo ziyadatul imani wa nuqsanihi wanda zance na ahli sunna al-imanu yazidu yanqus yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'asi sannan kuma ya kawo husmul hukmul istithna'i fil imani wa ta'liqi bil mashi'a kace ana mu'minun insha Allah ya kawo tasirin shi da kuma atharul ikhtilaf fi ahkamil fiqhiyya fi suratul hajj sai ya kawo hal yasihhu an-nahr laylan malikiya sun ce in dare yayi ba a yanka sauran kuma sun tafi cewa ana yanka saboda lokaci an kace al-yawm ana nufin yini da dare wani lokaci kuma cikin qur'ani an kace al-yawm ana nufin yini ban da dare shi yasa waɗansu ka fassara da al-yawm yawmun nahar ana nufin yinin da dare sun ka fasara yawmun nahar bakin yinin ne dare bai shiga ciki to wannan yan uwa shine abin da ni dan tsakaro cikin doktora ta ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa atharuhu na ustad doktor Sa'udu bin Abdullah al-Funaisan ina fata an fahimce ni mai so kuma in Allah ya samu littafin sai ya sake komawa tunda mu wani lokaci misali guda muke bayarwa mu ce ya bi misallan ɗaya bayan ɗaya ya bi diddigin su don ya samu ya fa'idantu da abin da wannan malamin ya rubuta abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh